الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi na tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul nur muna kuma kan aya ta uku mun fassara amma ko su hadisai da ba mu karisa ba akan wannan aya ta uku ba muna son mu karisa idan dama ta samu mu wuce gaba kafin mu shiga akwai wasu tambayoyi haka wani ya ce assalamu alaikum malam ina maka barka da shan ruwa allah ya karbi ibadunmu kuma ya sa mana cikin ya samu cikin yantattu amin malam wace malam tambaya ta shi ne akwai sai ce mutum ne yana ai mutum ne kai kamar na ɗauki haƙƙinsu musamman kuɗi kuma ba su sani ba gashi ina so in dinga ragewa amma matsalar idan na faɗa musu idan na faɗa musu zaluntarsu na yi bayan sun yarda da ni ya abin zai iya taɓa zumuncinmu ko mu'amalarmu malam ko zan iya yin ƙarya wurin biya musu ko zan iya yi musu sadaka ina jin yake zo da ninka sadaka amma dai ya yi kuskure wajen rubutu da kudinsu to shi idan haƙƙin mutum ya shiga hannunka kuma ta hanyar zalunta daga cikin sharuɗan tuba banda nadama da kuma ba za ka sake aikatawa ba da barin abin a lokacinsa malamai sun ce akwai ƙarin sharuɗa wannan idan ya shafi ubangijinka ne da kai da shi ka tuba ka daina aikin ka yi nadama ya masa alƙawarin ba za ka koma ba shi kenan amma idan akwai haƙƙin ɗan adam suka ce tubar sai ta haɗa sharuɗa na hudu shi ne a mayar da haƙƙi ga masu su mayar da haƙƙi ga masu su yana yanzu anan ana buƙatar ka da ka mayar da haƙƙi wannan shi ne zai sa a samu karɓuwar tuba cewa kuma ko kai musu sadaka da su kamar ba a iso babin da malamai suka ce za a yi musu sadaka da kudin ba domin a babin da aka ce za a yi musu sadaka da shi shine ma'abocin haƙƙin baya nan magadansa kuma ba sa nan babu yadda za ka yi da haƙƙin to shi ne aka ce ka yi sadaka da shi da nufin allah ya kai masa wannan lanar to to yanzu goma su haƙƙi ne ka suna to shi yasa da ba tun asali ba a son ka taɓa haƙƙin mutane amma musaka ka kai ƙarya saboda za ka tuba ita dai shari'a abinda ta ce kawai a mayar musu da haƙƙi kuma ba ni da wata dabara da zan tsara in ba wannan shi ne tuba idan ta hada da haƙƙin wani to sai an mayar masa da haƙƙinsa a nemi gafara kuma a wajen Allah shi yasa ina ga kamar ya ce ba za su yarda da shi ba saboda zaluntar su dai kuma ba za su yarda da su ba za su yarda da kai ba to ai akwai zabi zabin shine kana neman su yarda da kai kuma kar Allah ya yarda da kai ne ko kuma Allah kake son ya yarda da kai ne ga dama su kar su yarda da kai wanne ne a ciki gara ka zabi yarda ubangiji Allah ba shi su kar su yarda da kai ko amma ka je kai wata ƙarya to akwai dai wuraren da ake cewa ƙarya tana halatta amma baya cikin wannan wurin wannan hanyar da ka ɗauko babu inda ƙarya za ta halatta amma inda sulhu za ka yi to an yadda har annabi ya ce mai sulhu bai zama makareci ba ko da ya yi ƙarya don juna su yarda su yi yafiya to babu wannan laifin ƙarya amma dama haƙƙi to dole sai an mayar da su ga masu su wannan shi ne gaskiyar magana don haka a mayar da masu haƙƙi da su kuma in ba ka aka yi karaba ba ka raba da su bayan suka ce to gashi an bayar ne a raba kuma yanzu gashi an dawo muku da wani haƙƙi da wanda bai iso ba amma wata ƙarya daban ba za ta fitar da kai ba a wannan gurin Allah kuma ya kiyaye gaba wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam ni ne nake son wata wata wata malam amma tana idda ba ta gama ba malam zan iya tura mata text a waya amma ba wai na soyayya ba saƙon gaisuwa saboda kar wani ya riga ni na an gama ko to sai a shiru da hanyar dariya ko sai a shiru kuma ko to kuma na ga ya saka namban waya ba san abin da yake nufi ba ko in kira shi ni me zan kira ka ni a ni ba za a saka mun namban waya ba tunda ni ba ni ce wanda za a kai mace din babu eh mana babu wani abu na saka namban mutane su rinka rufa ma kansu asiri kamar yadda muke ta kokarin rufa musu ba ma san mutum har wani kila wanda ya san ka ya gane me kake ciki kuma harka ce wacce bai kamata wani ya gane wanda kake ciki ba to na farko dai ka ce text din da za ka aika ba na soyayya ba kuma sai kai wata magana wanda take nuna ta soyayya ne dan kace kar wani ya riga wannan kalmar da kike faɗa ta ƙarshen ai tana nuna testin na wani abu za ka tura kamar kana son kai ne ma kenan cikin idda kar wani ya riga to ba za a yi ba ba za ka yi test ba saboda wannan shi abinda musulunci ya yarda musulunci ya yarda da wasu magana masu kama da jirwaye amma ba text ba ne ba nema ba ne amma za a ji kamar malaman fiɗo da suka fito da wannan ƙa'idar ta cewa ana yin jirwaye mai kama da wanka wasu malaman suna fassara cewa wani ƙila tana idda amma a gaisa da wani ɗan yaro ko a hannunta ɗauki naira biyar ka bashi ba fa kudi masu yawa ba naira biyar ko naira goma don in ka zare dubu sabuwa kar to ta san akwai wani abu ba yaron haka ba babba ba to kamar ita ke nan nake nema to wannan ba malamai sun ce a wajen ma ba mu yaron kyautar kada a ba da kyautar da kowa zai gane a kowane abu ko kuma sun yi amfani da wasu lafuza larabci misali a ce in za a fassara su kamar a ce amma kuma irin halin ke ba kowa yake son rabuwa da su ba kaga yanzu ka yi mata wani abu mai hali irin naki ba kowace mace dai mai irin wannan halin nake rabuwa da ita bai kaga ba nema ba amma dai kuma za ta ji a jikinta kamar ita wata mai kyakkyawar hali ne ko wani abu kuma da to ire iren waɗannan kalmomi da suke wasu fuka hau sun rangwanta akan ai haka amma ka fito ka ce in an gama idda ga muna jira a muna jira wannan da ayyar ka fito fili ke to idan kai nema kuma cikin idda kamata ya yi a hana ka aurenta shi ne musulunci abinda ya sa don haka sai kai ta bibiya yauki za ta gama idda idan ka san kwanaki shi kenan kwanakin idda an sun shiga ba sai kai samu ko ba ba sai ɗan abin nan ba tun da shi Allah dama ya ce ya kan ba za ku manta ba a zuciyar irin wannan abu Allah ya ce ya sani ba za ku manta ba ba za ka manta ba to daga ana gama idda sai ka fara tura makamai kenan idan Allah ya sa yakin ka ya ci shi kenan ya ci ba kuma ka jefa makami a banza saboda haka za ka iya irin wannan kalmomin ko kuma irin dan ba mu yawa da wani abu amma kada ya zama dole da ce da za a gane akwai wani abu idan ka kuskura kai ne ma cikin idda idan an yi hauren bai yi ba kar kai wannan daraja نعم زام سيغبا ان شاء الله آية تهوك ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
ubangiji tabaraka wata'ala ya ce azani mazinaci namiji la yankihu illa zaniyatan aw mushrika ba zai yi jima'i ba da mace wacce ta yadda a zina sai mazinaciya ko kuma mushrika wacce take mai bautar wani Allah ba Allah ba haka nan mazinaci mazinaciya mace ba za ta yi zina da wani mutum ba sai shi ma dama mazinaci ne ko kuma mushrika wani bai bautar wani Allah ba Allah ba ubangiji ya ce mun haramta wannan ko an haramta wannan akan waɗanda suke da imani mun yi maganganu da yawa akan wannan wadda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba zai halatta ba ga mutum kaman mai kamili mutumin da yake da mutuntaka baya zina bawan Allah ne ta ganin baya halatta ya auri wacce take mazinaci saboda akwai bata zuriya akwai bata suna akwai zubar da mutunci kamammen mutum kamili nagartacce sannan a ce masu shi tana zuwa tana zina to wannan lalle akwai zubewar mutunci a ciki mun ga yadda hadisin imamu ahmad yake magana a kai wadda kuma daga maula ibn umar yana cewa wallahi na ji salim yana fara shi kuma salim ya ce abdullahi ya ba da labari daga wajen banzu allah sallallahu alaihi wasallama manzon allah ya ce mutum uku ba za su shiga aljanna mun yi magana a baya akan wanda ya shafi wato wannan al'amari kuma yadda na musulun ganawa yadda muka yi magana cewa wato mazinaciya ce ta ɗauke masa dukkan wasu abubuwa akan yadda ya aure ta ta ce za ta ciyar da shi za ta yi komai ya nemi ya sanar da manzan Allah kuma ya sanar da manzan Allah ɗin sai manzala ya ce masa ba zai yi ba to a ƙarƙashin wannan hadisin da sai muka samu maganar kuma aka goya tota daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda hadisi ne wanda imamu Ahmad ya fitar da shi yake cewa salasatun la yadkhuluna aljanna mutum uku a cikin mutanen duniya masu hali iri uku ba za su shiga aljanna ba sannan ya ce walayan zurullahu ilayin Allah ba zai kalli inda suke ba yau malkiyamata ranar tashin alkiyama mutum na farko ya ce al'aƙuliwali dai mai saba ma iyayensa kun ji mai saba ma iyaye manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna wannan kuwa ba a lura da ibadarsa ba ko wata sallah da yake ko wani azumi da yake ko wani hajji da yake ko wata umra da yake ko wani zumuncinsa ko zikirinsa ko wani karatun alƙur'aninsa duka manzon Allah bai saka wannan ba yace tunda yana saba ma uwa da uba la yakul janna ba zai shiga aljanna ba to sai mu bi a hankali kuma mutum ya yi taka tsantsan da harkar iyaye ka yi ƙoƙari ka ga yadda za a yi ko magana ake baka daga murya sama da tasu dole ne ka yi wannan saboda kana son rahamar ubangiji su kuma iyaye abin da za a ja hankalinsu a kai shi ne in an samu waɗanda suke yi suna kyautatawa suna iya bakin ƙoƙarinsu to a raka su da addu'o'i na gari akwai wasu iyaye in an musu ba sa ganin an musu har sai daga 'ya'yan sun ƙosa wani lokaci mutum ya rinta cewa duk abin da yake yi nan ba a gani ba E, to kasan akwai waɗanda Allah yake jarraba su iyayen ma kala-kala akwai waɗanda Allah ya jarabce su da iyaye marasa godiya sai kai ta haƙuri za ka yi za ka yi amma za su ne akwai waɗanda su kuma iyayen Allah ya musu sa'a duk abinda suka yi addu'a iyayen suke da godiya a kansu waɗanda sun yi sa'a ƙwarai da gaske domin ka zama cikin waɗanda iyaye za su rinka maka addu'a ai babu shakka rayuwar dole su zama to abin sha'awa amma idan mutum ya zama saba ma iyaye to kamar ya toshe kofofar kofofin shiga aljanna eh ba ma shiga aljanna hatta rayuwar duniya ya toshe ma kansa kofofin samun alheri tunda annabi ya ce mai saba ma iyayensa ana gaggauce masa azaba tun daga wannan duniya sannan akwai fushi na ubangiji wanda yake sakawa a ciki na fushinsa saboda iyaye suna fushi a kan ya kuma ta ku kalli wani ba zai iya gane iyayensa sun yi haƙuri da shi ba sai ya yi aure wallahi ba za ka gane irin haƙurin da iyaye musamman uwa ta yi da kai ba sai in ka yi aure lokacin da kai aure kana kauƙi da zumuni da dumin tsuliya duk kana yi a kan matar sai ta samu ciki to a nan ne za ka fara gane kurakuran ta yi amai ba a san ta ba ka nemi ta yi magana don ta abace saboda wannan cikin yadda yake wahalar da ita ita uwa ne laulayi kullum wata tara a zo gab da haihuwa likita ya ce ba za ta iya haihuwa ba sai an mata tiyata dole ka nemi kuɗi haka kawai sai kai ta ganin kudin kamar a banza kai baka ci ba matan bata ci ba yaron da yake ciki bai ci ba a ce bai kasan ka biya kuma wallahi wani da zai saka musu kudin bayan da ka iya wannan duka kana tattalin wai yaron da za ka haifa ne yanzu za ka fara gane za a sha wahala a kanka a haife shi kuma ya hana ku bacci da daddare ta kuka a ba shi nonon ma ya ƙi karba ku ta yawo da shi a tsakar gida ba ruwansa wannan ɗauke shi ku ta girgiza shi wallahi ya ƙi sauraron ɗanku ne ko ba yadda za a kuje ban da shi wannan kuma dole kai kashe wannan wahala to da mahaifiyarka ta sha wannan wahalar da kai haka kuma ka hana babanka bacci yanzu har ka zo ka yi aure abin ya fara saukowa kan ka fara ganin kamata diba tuda yadda kai to kai ba hakan za ka bankara ba ita rayuwar duniya haka take dukkan nan yawanci sai an siya mana wanduna da riguna a bamu kamar yanzu mu muke sai riguna kuma mu bayar ma ƴaƴan da ka haifa to shi ma dan da kake masa wannan ya rena ya gaba kai masa kawai ba ta kana zuwa ka kyale shi kalle ma aisha ya ki mutuwa da wuri zai gane wallahi zai gane tunda dai bai mutu ba kuma ya ba zai gane abin da aka yi masa duk wannan abin sun ka dawo kara da cewa ake ɗauki dukkan ka tafi makaranta yanzu kai za ka zo kana cewa ka ɗauka ka tafi saboda dole ne sai kayi wannan to shi yasa iyaye suna da matsayi a nan annabi ya ce duk wanda ya saba ma iyayensa to ba zai shiga aljanna hukunci dai aka yanke ba wai a'a za a jira a ita wata doguwar magana ba aqul walidaini la yadkhulu aljanna kawai ba zai shiga aljanna tunda ka saba ma iyaye Allah ba zai kalli waɗannan mutane ba mutum na ɗaya kenan wal mar'atu mutarajjila kamar yadda muka ambata mace mai kamar maza kaza ana zuba wasu mata ana cewa wai mace mai kamar maza kwari ne babu ta dauki kwarin mana wani ya ne dauki kwarin ko kin dauki kwari dole za ki haila ki dauki kwarin kiratiya dole za ki haila ki dauki kwarin kiratiya dole za ki shayar ki dauki kwarin kiratiya dole za ki daura kamfani dole sai an ganki da dan kunna sai an gane mace ce ba wani abin da zaki sakawa kamar ba babu shi ko kamfanoni a duniya sun raba wannan takalmi ma Allah zina ku daban suke to me kamar maza ba wani abu na kamar maza ta daukwarin wallahi ta radiya dauki kwarin ki saka duk yanda kika yi ke mace ce kawai ko ba haka ba to amma saboda kiniri ne kiniri ne ma a ce maka wai yanzu ga wata mata tana koyon namiji wajen saka wando wajen saka suwaita ko wajen aske kai duk yanzu ana samun mata suna yi wannan wajen su yi kamar da maza to sai manzo Allah ya ce waɗannan matan da suke wannan Allah ne ya tsine musu shi yasa suke yi wato tsinannu ne la'ana mahul mutashabbihat bil rijal Allah ya la'anci matan da suke kama da maza saka sutura har ma wai aikin mazan ma duka wayyanmu sai ta yi wannan ita ma ba za ta shiga aljanna ba na uku shine dayus dayus shine wanda aka ce mara kishi shi yasa idan ba kuma ta ba mutumin nan da ya zo ya ce matarsa ba ta hana hannun da ya zo taba ta manzo Allah ya ce ka sake ta sai ya ce yana son ta don akwai hadisin har yanzu a gaba za mu samu ya ce yana son ta to abinda annabi yake jiye masa tsoro tunda ya san matar tana wannan harkar to ya kuma ya zauna da ita ai ba magana kishi yanzu babu kishi matar ta fitar da yau zina ta dawo kuma kana zaune da ita to za ka zama to dayis dayis din nan shine allazi yartaqibu al-fahisha fi baiti mutumin da yake tabbatar da alfasha a cikin gidansa ya san matar tana yi amma haka ya hakura a zauna wani hakurin da ba shi da amfani sai ya sake cewa wa salasatun akwai wasu kuma mutane uku su ma har yanzu la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah Allah baya kallon su a ranar tashin alkiyama shi ma al'aqu liwalidayhi mai saba ma iyayensa mutum na biyu mudminul kham mashayin giya mashayin giya wadda giya ta zama ya kasa rabuwa da ita kamar ta zare masa ciki akwai irin waɗannan mutanen ko wanda in ba sha ya yi ba ba zai samu kwanciyar hankali wani abin wasu sai ba ka mamaki wai mutum sai ji ba zai samu kwanciyar hankali ba sai a cikin sabon Allah wasu suna shan giya saboda wai duniya ta musu zafi don haka akwai bacin rai bari ya sha giya sai hankalin sai kwanta sai a cikin zaben Allah za ka zama kwanciyar rai ka san wannan akwai zarafin ciki shi kenan sai ya sha giya to da haka ya riga ya saba giya ta zama masa jiki abin mamaki sai ka ga wasu wato malam saboda ina ganin wato wasu kan ma gaba daya ba ta ba iya tuna wato ko in an mutu ko hatsarin da ake fuskanta ba ma wasu da wannan tunani komai ma zai iya yi kawai saboda rashin sanin girman Allah a cikin jirgin sama ba ana tafiya irin abincin da ake rabawa a cikin jirgin sai ga masu raba abincin ma'aikatan jirgin suna tura teburansu a ciki wani sai ce a ba shi giya kuna sama masu shi ba ruwansa aiki bai dame shi ba da yawa wasu jiragen idan ka shiga za ga irin wannan sai dai ka shiga irin su jirgin irin su saudiya to ba za ka ga irin wannan abu amma wasu jiragen zai shiga kawai ana tafiya duk bayan awa daya sai a raba muku abinci a rinka bin ku da kwafi ga kayan shaye-shaye ka zafi wanda za ka zama wani sai ce a kunna masa giya kawai kuma haka zai kwankwada ya zama a cikin jirgin wallahi ya mirsi ti a kusa wani ma ya ga kawai yana ta sheƙa bacci ba ruwansa to ai sai ka san hatsari kake gudun hatsari bai san alkiyama ba ne da ya san mai alkiyama take ciki ai ba zai wannan aikin wanda ya san mai yake ciki ai a lokacin ma ba ma tukunna wani abincin ma wani hankalin da baya iya kwanciya ya ci abincin a ciki kawai yana nan banda istighfari ba abin da yake zuba wani sai ya ga ya dauka tukunna zai daga tasbihi da istighfari to kaga wannan ai ya san yana da Allah yana da Allah kuma ya san menene ko ma menene dai ta faru koko to shine mudumin al-khamr yana daga cikin waɗanda wato Allah ba zai kalle su ba zai magana da su ba kuma za su shiga wuta wal mannanu bima a'ta da mai gori da abin da ya bayar wanda yake gori da abin da ya bayar wannan hadisi ya inganta sannan ya sake maimaitawa salasatun harrama Allahu alaihim janna can ya ce la yadkhulul janna nan kuma ya ce uku Allah ya haramta musu aljanna akwai mudumin al-khamr mashayin giya wal da mutumin da ya saba ma iyaye wadda yus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabas wanda ya tabbatar da kazantar zina a cikin gidansa shi ma wannan hadisin ya inganta hadisi na uku akan wannan wanda aka karɓo shi daga Ali Sahal bin Hunayf an Muhammad bin Ammar an Ammar bin Yasar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata dayus dayus wanda mara kishi ne ba zai shiga aljanna wanda yake iya barin albasha ta ci gaba a gidansa wani hadisi na gaba wanda shi isnadinsa yana da rauni an karɓo shi daga anas bin malik ya ce shi da bin muzahim ya ce na yi anas dan malik yana cewa sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ko ya ce daji manzo Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man arada an yalqa Allah zahiran mutahhiran wanda duk yake son ya gamu da Allah yana mai tsarki kuma wanda aka tsarkake wanda yake son ya gamu da Allah yana da tsarki kuma an tsarkake shi falyatazawwaj al-haram to yayi aure kuma ya aure ya ba baiwa ba wani hadisin isnaduhu da'af akwai rauni a ciki amma duk da haka akwai su hadisai waɗanda suke ƙarfafa wannan ma'anar akan cewa duk wanda yake son ya gamu da Allah lami lafiya yana mai tsarki ba tare da waige waige ba ka zama da bai da mata dole akwai waige waige ko in ya ga wacce ya waiga in ya ga wacce ya ko ko ko a ko a jikin takarda ya ga hoton mace sai ya tsaya ya kalla hoto saboda waige waige to kaga wannan ai bai samu bai samu abin nan ba akwai wasu tunane-tunane waɗanda ba su kenan ba a kamar dan masaudi yana cewa idan kwana biyu suka rage masa a duniya ko uku zai mutu ya ce zai auri mace saboda baya zan ya gamu da Allah ba shi da mata ya fi zan ya gamu da Allah ya yi aure ta wannan wani babi ne daban wadda wasu ba su so a yawaita magana akan wannan ba saboda yanayi da ake ciki na jin da an gane ko ba gane ba to ba ka da kuɗi aure yana da tsada mu tsaya mai ta magana ba duk maganganun da za mu faɗa bayi za ka yi ba don ba ka da kokobo kaga abin da in mun faɗi nan kam labari da ka gane cewa kawai da kai ake sai mu wuce ayi Allah ya kawo shi da sauki kun san daga cikin abin da yake sabbaba zina na yi magana na ce akwai tsadar aure yana daga cikin abin da yake taimakawa samari suke shiga wani irin hali kuma ga shi auren nan shekaran kansa tattalin arziki ne haka dai Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wa ankihul ayama minkum wasalidina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli Allah ya ce zai wadata su daga fallalarsa wani hadisi na gaba wanda shi ma hadisi ne wanda imam abu abdurrahman an-nasa'i ya ambata cikin kitabun nikah yana faɗin cewa wani bawan Allah an karɓo wannan magana daga ɗan Abbas yake cewa ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙada sai ce manzan Allah inna indi imra'atun ya ce lalle a gona akwai wata mata min a habbin nasu ilayya ita wannan mata duk mutanen duniya ita na fi so ko irin da ya kawai wani ya zai rinka cewa ya rabin nasa ya rabin rai wato shi yana yawo da rabi rabin kuma yana wajenta duk ran da ya kasassaba wannan rabin ya tafi to in ba ta kusa zai ku don dama rabin ya ba ta iya ko wannan dai duk zance ne irin na na masoya kasan su suna da zantuttuka wani lokaci masu kama da ƙarya masoya kusa musamman tsakanin budurwa da saurayi irin akwai wasu zantuttukansu da suke yi galibin zantuttuka idan ka tara su raba su kashi uku to biyu karya ne yawanci haka za ka same su a a rabin ransa in ba ke ba sai rijiya ko kuma a shi in ba shi ba ke ma sai rijiya an girki da la'asar cikin inuwa mai daidai a cikin fadama waye waye an yi hukunin sace masu amma wa zan kwanta kan ga wani lambar mota ana neman mai ita gme 127 ag ana neman mai motar da zai da gaggawa wurin motar 127H gm ya je maza maza da gaggawa kada ya ya abin ya je kawai da sauri mai motar na su kaga irin waɗannan khayal abin da ake kira khayal kawalwal miya zance ne mara tabbas kamar ƴaƴan rana ne idan kana tuka mota sha biyu rana ka kama hanyar sai ka hangi wani guri can kamar ruwa kan kwanta sai ka kamar ruwa kana da kan ruwa ne sai ka zo ka samu ba komai kawalwal ne yake kawai to haka zancen samari da budurwa yake in an gani shi a can ya fara kera ƙarya sai ka ɗauka da gaske sai ka ɗauka kamar da gaske ne ita kuma da yake Allah ya sa suna da inkisar wato masu sun kuyayin zuciya da su kuma mata sun fi son irin wannan kai ne idan ka zo kana maganar kan ki wasa da sallah ki rika kula da sallah ba a ba wannan ba ne wallahi sai ke ta karanta waɗannan hadisan wani daga ya zo ka na ganki a cikin kulawa mai haske ya karya ka yabana shi ya dan ya gama da duk abin da ka faɗa saboda zuciyar dama a san take shi yasa ƴan mata ake yawan rinjaya su da wuri kaji to haka shi wannan mutumin yanzu yake cewa inna indi imra'atun lalle a wajena akwai wata mata min ahabbin nas ilayya duk mutanen duniya ita na fi so wa hiya la tamna'u yadulabis amma ba ta hana hannun mai taba jikinta idan ya zo mana matarsa ce mai yana nuna ba annabi cewa ita ce ya fi so a duniya gaba ɗaya duk cikin mutanen duniya ita ya fi so to shi kenan da ya faɗi wannan cewa ba ta hana hannun wanda yake son ya taɓa ta kala sai annabi ya ce tsallikha annabi ya ce ka sake ta domin kinaya ce akan cewa duk wanda yake son ya taɓa ta ba ta hana shi a wata ruwayar in mun yi gaba za ka ga cewa yana cewa ba ta mayar da roƙon da aka yi mata kaga wanda ya roki ta ya kwanta da ita ita ba za ta ki ba ya ta yarda da shi saboda haka wannan halin take da shi kuma ita ce a habbin nasu ilai ita ce mafi soyuwa cikin mutane a wajensa sai annabi ya ce ka sake ta saboda me idan bai sake ta ba to zai tabbatar da shi da yus ne ba zai yi kishi ba kuma abin da ake jin tsoro a can shi ne mutumin baya da muka wuce yana ɗaya yana ɗaya na uku waɗanda ba za su shiga aljanna ba ko ya za annabi ya ce ka sake ta amsa sa zai ce ma annabi ya ce la sabara ni anna ya ce ta sake ta ni ba zan iya hakuri ba zan bi ta saboda tsabar soyayya to kaga wannan watakila in shi za a kwatanta shi in ba ita sai rijiya watakila shi za a iya cewa da gaske ne amma kai duk da gangan kawai in dan sanda ma gifta gudu za ka kafar ta amma kana ce mana wai wai wai wai in ba ita in ba ita ba sai rijiya daga dan sanda ya zo ya kunna toci da kai sai ka gudu kawai kafar ta wannan shine za ka baka ce mana wai rabin ranka ne yau tana ce kawai ba wannan yawa yace la sabara li anha a gaban annabi ba yace ba ba zan iya hakurin rabuwa da ita ba ya rasulullah qala sai annabi yace masa istamta biha ka ji dadi da ita haka tunda ba za ka iya ba wannan hadisi imam an-nasa'i ya fitar da shi bayhaqi ya fitar da shi kuma sun ba shi martabar hasan kuma isnadinsa shine ala shartu muslim saboda haka kenan haka aka bar shi sun makalan nasa'i sannan imamun nasa'i ya ce hadisi ne gari abdulkarim yake cewa shi kuma laisa bil qawi wato hanyoyin hadisan da aka tattara su ba su zamanto suna da karfi da suka kai hakan ba wani hadisin shi ma akan wannan wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito daga an karbo daga Ikrima daga dan Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma wannan isnadin jayyid wato isnadin sa ya inganta shi ma abin da yake faɗa yake cewa yace akwai yana da mata inma aradaha annaha saqiya la tamna usaila wato bai kyauta ce ba ta mayar da hannun wanda ya roke ta ba faro ko a baka masa ko a baka gumba ko a baka wani abu ba shi bane a hatta kanta in an jambaye ta za ta bayar to kaga wannan ita ma matsala ce sosai to shi ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam manufar wannan magana yace wa annaha tafa'alu fahisha ma'ana tana aikata alfasha fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai yi izini ba ga ma'abocin irin wannan mata da matar da take da irin wannan siffa wato wani namiji ya zo ya aure ta kuma abin da ake jin tsoro shine ya kotu ga yusan zai zamanto mara kishi وقد تقدم الوعيد على ذلك كما القول لنا عذاب يا ثبت احاديث da muka karanta a baya an ce da Yunus la yadkhulul janna ba zai shiga aljanna saboda ka wannan abun shi ake jin tsoro to amma sai suka kawo ta magana suka ce fa amma idza hasalat taubat amma idan tuba ya faru da irin wannan matar ta tuba ta daina abin da take fa innahu yahillu tazwij ya halatta aure ta an gani kuma yanzu ya halatta ba yana nufin dole sai kayi ba in kaga zaka iya sai ka aura mace ce dama an san ta tana neman maza da sauransu halayya mara kirki kuma sai gashi yanzu kowa ya shaida tubanta ta tuba ta zama nagartacciya to ka aura illa ɗaya ce kawai ba za ta cuce ka ba wannan illar ko a wajen ubangiji tunda ta duba auren kuma ya yi amma illar za ta yi ta bibiya a cikin mutane shi yasa daga cikin hikimar hadisi da ake cewa kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za a yi mata abuwa illar mujahiru sai waɗanda suka bayyana so ba a san ka fito fili ka rika bayyana laifin akwai mutanen da suke ganin cewa tunda ba su ji kunyar Allah ba to bara ba su ji kunyar kowa ba dan haka za su fito fili su rinda yin zulmi su fili to wannan illa ce saboda ko ka tuba akwai masu kallon ka da wannan abu ko sai ga gashi ka dawo mutumin kirki da sai ake sallah da komai amma sai wani ya rika cewa da fa mutumin nan to kaga kenan bayyana saban da kai a baya shine har yanzu yake bin ka da wasu abubuwan da ba su kenan shi yasa ba a san sako gaba daya amma yin sa a koye ya fi ma dan adam sauki ne ya fito filiyar ɗinsa wannan ba halacci ba ne ga zunubin a'a yana nufin saboda gaba ko don zurriyarka ko don ƴaƴanka ko don wasu abubuwa akwai wasu mutane sun yi abubuwa marasa kyau amma daga ƙarshe suka tuba amma har gobe ana jingina ƴaƴansu da wannan abu kuma ƴaƴan ba sa jin daɗi kuma gashi uban ya tuba so akwai irin waɗannan don haka ko sako ne ba cewa ake kai ba amma ko sako ne kamata yi ka ka buya dan haka suka ce anan idan tuba ta faru fa innahu yahillu tazwid ya halatta wato a aure ta kama qala imam abu muhammad ibn abi hatim rahimahullah قال حدثنا أبو ثوات السعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذنب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال wani mutum ya tambayi dan Abbas yake cewa wato ni na kasance ina zargi ga matata tana zuwa ba abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta farazaka Allah azza wa jalla min dalika tauba amma sai Allah ya azurta wannan mata da tuba zuwa ga Allah an gane wato wata mata tana aikata aikin zunubi ati minha ma harrama tana zuwa ma abinda Allah tabaraka wata'ala ya haramta amma sai Allah ya mata arzikin tuba dan haka sai ina nufin aureta wa qala unasun sai wasu mutane suke cewa inna zani la yankihu illa zani aw mushrika mace ce tana yawon da yadda ta ga dama tana yin abubuwa marasa kyau amma kuma sai ta tuba to sai shi wannan bawan Allah yake son ya aure ta sai kuma mutane masu kankan ba suka shigo suna ta cewa ai mazinaci ne yake auren mazinaci to shine dan Abbas shi kuma sai ba su amsa yace laisa hadha fi hadha yace wancan baya cikin wannan wannan kuma baya cikin wancan an gane kenan mutumin da yake aikata laifuka sai ya tuba to ba ka da dalili kuma da zaka zo kana zargin sa saboda ya tuba ya koma da zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala dan haka duk wanda ya tuba to ana kyautata zaton cewa Allah ya yafe masa wancan zunuban kuma ya ma canza masa munanan ayyukan da ya da kyawawa wannan shine abin da ya tabbata wato a cikin alkur'ani to ana nuna mana kuma kamar lokaci ya ya karato mun karisa fassara wannan ayar kuma lokaci ya zo gobe za mu dora akan wallazina yarmuna almuhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada wato mutanen da kawai suke jifan mutane da kare ne maganganu kawai ka ga mutum ka ce masa wai mazinaci to ana neman ka da ka zo da shaidu guda hudu idan baka zo ba ƙur'ani ya ce za a maka bulala guda tamanin saboda kayi azabi saboda ka kiyaye bakin ka kiyaye bakin ka tambaya ce? sun kama shi? na?
don sanar da mutane masu abin hawa Na.
sai mu zama a cikin mota sai sun zo din karatu kuma su zai shiga tsakanin motoci suna su daina zama?
cikin mota eh su daina kuma zama a tsakanin mota eh tsakanin mota mota suna zama fara ba a gane wani mai mota ya mara
to jama'a wannan dai sanarwa ce kuma kamar yadda nake gaya wa mutane kullun da mu da yan agajin nan dukkan mu kowa lada yake ne kuma bukatar shi ne Allah ya karbi aikin mu a shiga aljanna amma idan wasu mutane kamar akwai yar gadara gadara kadan haka ka daina raina mutumin da ba shi da shi don kai kana da shi shi Allah ne ya ga dama ya baka ba iya rawa kai ba ba iya zaƙin baki ba zafin nema ba ne. amma ka bi sabab ne sai Allah ya baka su yan agajin nan kamar yadda na ambata wasu su wato karatu ma suke da shi mai zurfi wasu su yan kasuwa ne wasu su suna da sana'o'insu iri daban-daban kada wai idan ka gamsu kawai sun sa kaya ka ɗauka cewa mutane ne wanda suka rasa abin da su ba haka lamarin yake ba a yanzu da muke karatu ba za ka ɗauka cewa don mun rasa abin yi ne ya sa muka ba muke karatu nan ba haka lamarin yake ba da haka duk wanda ya ba da kansa a addini dan ya agaba a tsare maka dukiyarka kada ka ɗauka cewa wai shi wulakantacce ne yanzu kai ne mai mota bari ba za a maka magana ba to yanzu wannan abin da ya faru da aka sai ana neman mai motar nan da gaggawa barawo ne yake kokarin sace motar kuma aka kama shi to shi yasa as- ake kira har yanzu ga masu motocin su daina zama a cikin motar ko kuma a tsakankanin motar suna zaune sai a rasa gane waye mai motar idan kuna zama a tsakankanin motocin ah, to i- wani ba za a gane kai ne mai motar ba ko barawo ne kana fita kayi wani kushi kuma zai zo shi don haka tun da yan agaji suna tsarewa muna roƙon mutane a ba su haɗin kai a ba su haɗin kai saboda tsare dukiyar mutane ba mugunta suke nufi ba amma sai ga wani ya zo yana cewa shi ba zai fita ba kai ka siya abin motar ko ko ko mene ne je ta maganganun da ba su kenan ba saboda yana da kuɗi ya ga dan agaji wani dan agaji zai sai har motar ta gama wallahi Allah akwai su suna da kar ka gani da haka wai kawai kare na shi duniya ba haka take ba kowane irin mutum da ka sani a duniya girmama shi akan aikin da yake yi zai taimake ka amma ka ɗauka kawai don kana da mota ba dama a maka magana wannan ba daidai ba ne ba tsarin zaman cikewa ne na rayuwa wasu karatun ma ba sa samun su ji saboda tsare dukiyar mutane karatun ma da ake bayarwa na ilimi ba sa iya samun su saurara su ji amma suna neman haɗin kanka amma kuma ka ce ba za ka ba da haɗin kai ba sai ga wani yana ta surutu yana kumfar baki dan Allah mu yi haƙuri wata ɗaya ne ba wata ɗaya ne nan za ku tafi ku bar mu daga an gama azumin nan shikenan in mun zo karatu a nan mu ne yan tsiraru a cikin masallacin kowa kowa ya tafi ba ruwan kama da mu to kai hakuri tun da wata ɗaya nan an zo ana yi kai hakuri akan wannan ka'idar muna baka hakuri don Allah kada mutum ya zo ya zauna a cikin mota ba za a gane kada kuma mutane su ta zama a tsakankanin motoci domin yanzu da wannan tsakanin ne wani a tamcin ya gane cewa mai motar ya fita to sai a dauka tunda ana zaune a tsakanin sai a dauka motar shi ce kuma kun san bara ma an sace mota ko kwanan baya kuma anan ba azumin bane an sace mashin to kada duk mu dauka cewa kowa anan sai ya shiga aljanna in ba sa'a ba akwai shiqiye a cikin mu shi yasa annabi yake addu'a cewa kada ka bar mana shaqi a cikin mu ko wanda aka haramta masa aljanna kar ka bar shi a cikin mu ka fitar da shi ya Allah saboda zai cuce mu to akwai su irin waɗannan amma don Allah muna neman haɗin kai mutane su ba da haɗin kai don Allah ba ‘yan agajin nan kuma a yi haƙuri muna ƙara ba ku haƙuri a yi haƙuri yauwa sai an tashi ɗin kowa ya ɗauki motar sai ci ɗin don ba ma son wani ya asara kuma su waɗannan barayi yanzu za mu fara kawai Allah ya tona musu asiri ba maganar wai in za su shirya ba ne kaza da kaza a kawai Allah ya ci gaba da tona musu asiri kawai ba maganar wai in za su shirya a yanzu mun daina sa wannan sharafin ko za mu ci gaba da yin addu'a Allah ya tona muku asiri tunda abin tsiya ne ko ba haka bane jama'a ya mutum zai zo da yar motar sa kana nema ka sace masa ya mutum zai zo da dan mashin din sa kana nema ka raba shi kai ba za ka je ka nema a gurin Allah ba Allah ya tona maka asiri duk masu wannan aniyar Allah ya tona musu asiri Allah ya sa wani in ya dawo gobe shi ma a kama shi eh to akwai masu zanen takalmi su ma su ma ya yi wani abu asiri duk wanda ya zo da zuwa da niyya da masu takar waya duka Allah ka sa a rinka kama su daidai da daidai kuma muna roƙon 'yan sanda in an je su musu hukunci a wuce da su kotu amma nuna su cewa a wurin tafsiri da ramadan suke sata jama'a kowa a su a ayan zo muka shekarar jin mun zaranta duk wanda ya zina an zo masa hukunci an ce a tara mutane ko kowa ya kalla sai a nuna ka iri iri ga yan social media ne wannan wannan wannan da ramadan wannan
وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين